من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هنا ثلاثة عشرين دشدة قوة الربيع الأول إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم دبوء آل تريك أربعين watan turawa muna hudu ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wancan satin ina zai madadin goma sha tara ga watan rabiul awal muka ce sha tara ga watan muharram ko idan haka wanda suka ji karatun wancan satin sai su gyara ko su kiyaye insha Allah ta'ala mun kwana ne kuma a ƙarshen ko a babukan da suke magana akan matsayin shawara cikin addinin musulunci da kuma zunubin wanda aka nemi shawara ya ba da shawarar da bata dace ba da gangan wannan laifi ne cikin addinin musulunci in kuma an nemi shawara to wanda ya kawo maka wannan shawarar aminci da lamuni ya kawo maka sai ka gaya mai abin da ya dace yau Imam Bukhari yace babu tahabi bainan nasi babin da yake magana akan kauna a tsakanin mutane wannan ya kaunaci wannan wannan ma ya kauci wannan kauna ta yazo tsakanin mu حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن إبراهيم ابن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما ذا الله تعالى من تستبت أجره ياتي والذي نفسي بيده نارن سيدا واندا رايواتا كي هنش نارن سيدا سلوب الرسور لا رباوة والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده كو wa rabbul ka'aba ko wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ka'aba duk waɗannan ana rantsuwa da su bahaushe ne fi shahara da irin su wallahi irin su tallahi ko billahi alladhi la ilaha illa huwa duk rantsuwa ce babu laifi inda an hada sunan Allah ba a kara komai a ciki ba yace wallazi nafsi bi yadihi la tadkhulu aljanna ba za ku shiga aljanna ba hatta tuslimu hasikun musulunta wannan shi ne abin da hadisin ya rubu ya rubuɗe da shi tabbas ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimun bayan Allah ce alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun shawara ce in dai baka da musulunci to kaka yadda ka mutu in kuma zaka mutu to karka mutu sai kada musulmi dole dai wannan biyun su faru in ka tabbatar ba musulmi bane kai kanka mutu in kuma ka tabbatar zaka mutu to dole ka mutu kana musulmi in aka samu ɗaya ya saba to akwai matsala to sai Abu Hurairah yake gaya mana cewa tabbas to in dai an mutu to ba za a shiga aljanna ba sai da musulunci la tadkhulu aljannata hatta tuslimu wala tuslimu ba za ku musulunta ba abin da yake nufi shine cikakken musulunci ba zai samu ba hatta tahabbu a sai kun kaunaci junanku kowa ya je yana kauna dan uwansa musulmi ba dan komai ba kawai sai dan yana musulmi duk a cire wani abu ko kabilanci ko yan garanci ko siyasa ko unguwanci ko menene a cire kawai ina kaunarsa dan ya amsa sunan musulmi to sai da wannan za a shiga aljanna a da wannan za a samu cikakken musulunci wala tuslimu hatta tahabbu to a wani hadisin sai yake cewa in gaya muku abin da in kun yi za ku kaunaci junanku nan kuma kai tsaye sai ya ce wa afshu salama ku yada sallama ta habu za ku kaunaci junanku irin sunna ta da kenan ahlus sunna na da inda ake gane ahlus sunna na da yawan sallama assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah da wanda ya sani da wanda bai sani ba yanzu ta wayewa ta yi yawa sallamar sai wanda aka sani sai wanda kuka saba da su sai ƴan unguwanku sai abokanku in ba haka ba kawai mutum sai ya share kansa kawai ya wuce imana jin shi shi ne to babban dalilin da zai samu sojunanmu shi ne ya zamanto muna sallama a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a wani sahabin shi wasiya sai yake cewa kayi sallama ga wanda ka san shi da ma wanda baka san shi ba in dai sunansa musulmi ka mai sallama abinda ba a so shine ka hadu da krista ko ba yahude ka fara mai sallama ko ka fara gaishe shi wannan shi abinda musulunci bai yadda ba amma in dai musulmi ne dan uwanka to ku yada sallama wannan ita ce kofar da soyayya take shiga tsakanin yadda kuke kallon mutum da girma kuna tsammanin mai girman kai ne kuna tsammanin shi da rahin girmama mutane duk matsayin shi sai ya zo ya tsaya a gurin ku a assalamu alaikum wa rahmatullah ya miƙa hannu wata ilaha gagaita za ku ga cewa duk wani abin da kuke masa kallo a ba haka bane ya sako gaba da amma mutum ya kinkirin jira yake dole sai kun ce masa ranka ya dade sai kun ce masa yallaɓai to zaka ji nan da nan wani sako ya shiga cikin zuciyarku ana fa sai girman kai shi gani yake wai saraki ne gani yake yana da kuɗi gani yake hi babba ne gani yake ya zama kaza za ga duk interpretation yana ba daga wajen mutane wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma inda za ka yi sallama ka sauko to da duk kuma ya samu ya samu lafiya na'am na'am sai kai wa'azi kuma a lokacin idan ka ce assalamu alaikum aka ce ranka da sai ka ce a'a bu umarnin ubangiji mana idza fayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sai ka ci riba biyu kai sarautar kuma kai da awako na'am na'am wata gidan kai sallama aka amsa in ya so da ranka ya dade da komai da kowa duk martaba da Allah wa mutum kuma sai ta biyo baya amma da ya zama to sallama ta fara zuwa kuma gaisuwa ta fara zuwa kuma idan kawo mutum sallama ba zai amsa maka ba zai gaya maka da abu kuma kai ma bai kamata ba ka zama dan uwan shi a cikin kuskure ko ni in nayi sallama ba zai amsa bai kamata ba kuma yake yin sallama ni da in yi abin da Allah ya umarce ni ko na'am in sai ga mashi babarka ya kamata ka gaya baka ce mu alaikumus salam wa afshu salama tahabbu ku yada sallama za ku kaunaci junanku kuma ka gwada ka gani wallahi duk wanda suke da jumuni da jin wannan sallamar musamman da hada hannu zaka ji soyayya da take tsakanin su ba iri ɗaya bace da sauran mutane wa afshu salama tahabbu wa iyyakum wal bughdha manzon Allah ya ce ina hana ku da kiyayya kin yan uwanku wannan lalle ina hana ku kada ya zama to kana kyamatar musulmi kana kin yan uwanka musulmi kana kin mumune da kuke sallah tare da ku manzon Allah ce ina hana ku akan kiyayya kaga abu bi hadisin yazo karantar da mu kenan na farko ya zama to lalle akwai cikakkiyar soyayya wannan shine umarni na biyu duk inda kiyayya take manzon Allah ya hana kar a samu kiyayya tsakanin musulmi to turawa da yake suna da munafurci duk abin da zai sa kiyayya tsakanin mu an sako shi ko menene babban makamin turawa a wajen yakin musulmi wallahi wannan akwai wani demokratiyyar a ciki muna zaune majalisa ɗaya muna mutunta juna muna ganin girman juna muna musalla a tare amma dalilin wannan ɗan apc ne wannan ɗan pdp ne sai ka ji wani da gilli a wajen ɗan uwan shi wani yana kin kyamata ɗan uwan shi to wannan kire ta ce manzon Allah ce yana hana mu kenan ko menene zai shigo in dai ba a dalilin addinin musulunci bane bai kamata mu ki junan mu akan wani abin ba dan ko menene bai kai musulunci ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai samu dandanan imani mana dandana ya fara jin zakin shi har sai san da yake so ne dan Allah ina son ka dan kana musulmi kuma in naki ka ina kin ka ne dan kana musulmi in dai zan so ka ba dan Allah ba ina da problem a imani in zan ki ka ba dan ka taba addinin musulunci ba dan ka ki musulunci ba ina da problem a musulmi amma demokradiya ta jefa wannan sai ga in gida ɗaya ne in ba a dalilin kuna jam'iyya ɗaya ba sai wane ke jin haushin wane wataƙila ke ganin hasada kake masa wataƙila kake ganin bakin ciki kake masa dan zai samu appointment ko zai samu mukami ko zai samu kujera sai a jefa gaba tsakanin ku to manzon Allah ce wa iyyakum wal bughda ina hana ku ba ku ba kiyayya fa innaha hiya al haliqa yace kiyayya yace ita ce mai aski ita ce mai yin kwalkwal hiya al haliqa yace la aqulu lakum yace ba ina nufin ta haliku shara ba ina nufin gashin kanku take kwalkwalewa ba a'a walakin ta haliku dina addinin ku gaba ɗaya take kwalkwalewa yau yadda mutum yake da suma duk suka kan shi in aka sa reza ko aka sa aska aka yake kwal za ka ga kan ya fito to idan mutum zai ɗauki kiyayya ya sa a cikin zuciyarsa ga musulmi ɗaya tak ba wai sauran al'umma musulmi ba sannu a hankali za a riƙa sade imanin shi ana ragaɗe imanin sa sai waye gari babu komai kamar kan mai kwalkwal haka za ka gani daidai da nan so kawai zunubi yana kyalli a kan shi ba abin da za ka gani Allah madaukakin sarki ya tsare mu to za ka ga in ka dauke su demokradiyar duk kusan wata mu'amala da kake kallo turawa sun gina ne dan aikiyayya raba tsakanin jiha da jiha dan a jefa kiyayya ne wani lokaci ga har rikici ake har sai an kawo yan boda adjustment wannan wai a ina yake wannan a ina yake ni musulmi ne kai musulmi ne simply kawai kana Kano ina jigawa sai zaman to akwai matsala tsakanin in an gama da ƙasa sai a ce maka wannan dan Niger ne wannan dan Najeriya ne musulmi lafiya kalam dan uwanka ahlus sunna dan Niger ne wannan kuma dan Port Harcourt ne ko dan Rivers ne arne gahi nan ba da alaka da musulunci sai ka ji wai da kai da wannan ɗaya kuke wannan kuma kun bambanta da shi hatta ce ta tsakaninmu da sunan ƙasa da sunan jiha duk wani hanya ce da tura suke so su sako kiyaye a tsakaninmu to dole dai duk inda musulmi ya samu kanshi ya zama to mai hikima ya zama to mai hankali idan abinda manzon Allah ya faɗa almu'minu kayyisun fatinun duk inda musulmi yake yana da kaifin hankali yana da faɗaka duk abin da aka zo masa da shi yana kallon me ya hadafin an yi ne dan a cire min addini na a cire min imani to imani na shine a gaba an yi ne don a raba ni da 'yan uwana musulmi 'yan uwana su musulmi su ne a gaba an yi ne don a jefa kiyayya tsakanina da musulmi abin da aka umarce ni shine soyayya tsakanina da musulmi to lalle ya zama to muna kaunar junanmu wani shine yadda zamu zama to lafiya mu zauna lafiya da ubangijinmu da addininmu haddathana muhammad bin ubaidin qala haddathana anas bin iyad an ibrahima ibn abi usaid mislahu isnadin ne ya canja amma hadisin irin wanda ya gabata ne malam yace babul ulfa babin da yake magana akan al'ulfa shakuwa ko sabo me matsayin shakuwa da juna ko sabo da juna yana da wani tasiri a cikin rayuwa a ce wane da wane sun shaku wane da wane sun saba da junansu akwai wani tasiri da wannan abu yake da akwai yace haddathana ahmad ibn asim qala haddathana sa'id ibn ufayl qala haddathani ibn wahab an hayawata ibn shuraih an darraj an isa bin hilal al-asadifi عن عبيد الله ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذا الله تعالى musu tabbata a gare ya ce inna ruhal mu'minaini ran mu'minai guda biyu la yaltaqiyani za su iya haduwa fi masirati yawmin a tafiyar yini kwaya ɗaya tak wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu ɗayan su ba tare da ya taba ganin dan uwan shi ba إن روح المؤمنين لا يلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه abin da hadisin ke ce maka ba ka iya samun mutum biyu muminai wannan bai taba ganin wannan ba wannan bai taba ganin wannan ba amma a dalilin wannan ya fahimci wannan musulmi ne wannan ya fahimci wannan musulmi ne inda wani bai sai ce uwarsu ɗaya uban su ɗaya amma ba su taba haduwa ba sai a mota ba su taba haduwa ba sai daga Kano zuwa Lagos kawai ya juya ya ga duk arna ne a cikin wannan dan uwansa musulmi da ya ga wannan siffar musulunci ya yi sallama ya amsa ya fahimci musulmi ne ga sun manne sun zama yan uwan juna wannan in dai masu imani ne suna haɗuwa to haka imani ke haɗawa to ina mutumin da kuka zauna da shi sati ɗaya sati biyu sati uku sati hudu shekara ɗaya shekara biyu lalle wannan saban da shakuwar sama take da wannan kuma kamar wani hadisi ishara yake zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama innal arwaha junudun mujannada ma ta'alafa minha amma ta'arafa minha italaf wa ma tanakara minha ikhtalaf yace su rayukan mutane kamar wata rindina ce da Allah ke hadawa a guri da yace duk wanda suka fahimci junan su sai kaga akwai sabo na san ka ka san ni ka san gidanmu na san gidanku sai kaga akwai wani sabo na musamman haka Allah ya halicci da adam amma wanda ba mu san juna ba za ga akwai dan sabani tsakaninmu ko iya kwaje ta hada ku sai ka kalla wannan duk baka san su ba sai da ka koma gefe ka yi tsulum wannan ma ya koma gefe ya yi tsulum kowa yana jin bai san ta inda zai fara da dan uwan shi ba haka Allah madaukakin sarki yare amma da an fahimce ka ka fahimce da na fahimce ka heka da yake da mun zama yan waya ga an yi canjin waya wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan ya yan gida a gaida yan uwa ba ta ka taba ganin su ba to wannan kenan sabo da shakuwa tana da tasiri a cikin addinin musulunci da haka in mun samu sabo mun samu shakuwa kar ayi wasa da ita حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابراهيم ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس yake cewa anni'amu tukfaru ni'ima ana butulce mata kamar kace alheri ana butulce mashi tsarin yadda rayuwa take wani zaka yi masa shekara 30 kana mai rana amma da an zo kun raba jam'iyya sai ka ji wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan ba shine butulcin ba to ana yin butulci in kawo mutum ni'ima ana butulci idan kawo mutum alkhairi haka sunnar rayuwa ta ce warrahimu tuqta'u yace zumunci ana katse shi haka muka taso muka tada duniya da azza dan abbas wa da kane sai ga ba sa jituwa da juna wannan baya zuwa gurin wannan wannan baya zuwa gurin wannan sai ga wannan baban wannan ne ko wannan baffan wannan ne amma sai ga akwai yanke zumunta tsakaninsu da haka kenan in takamar ka zumunci ana iya samun matsala a zumunci in tamakar ka ka kyautatawa mutane ka musu alheri ana butulci a cikin kyautatawa a cikin rayuwa in mutum ya fahimci wannan kuma sai ya zauna lafiya ka dan ka dauki mutun ka mahi rana kar ka dauka fa zai maka amana 100 bisa 100 yi mai dan Allah yi mai dan Allah ya baka lada in dan kai ma mutunci da ka taba sa wannan a ranka in dan wani tsammanin ka dan uwanka ne du kana sada mai zumunci komai kana mashi kar kai tsammanin sai ya maka haka sannan rayuwa ana butulcewa ni'ima ana saba zumunta warrahimu tuqa sai ya ce walam nara misla taqarubul qulub a rayuwa ba mu ga abin da yake daidai da haduwar zukata ba walam nara ba mu taba ganin misla taqarubul qulub kuma kamar abin da ya kai kusancin zukata wane da wane zukatansu sun haɗu sun shako da juna to wannan zumuntar ko wannan ƙawancen ko wannan sabon ko shakuwar idan Allah ya kulla ta sai abin sai baka mamaki ba dangin iya ba na baba amma sai ga wanda ya san sirrin wannan gaba daya wanda ya san sirrin wannan gaba daya kuma gidan kowa ba a san ba sirrin shi wannan yana faruwa rayuwa ko bai faruwa to wannan shine tasirin shakuwa idan aka samu shakuwa Allah ya shaka tsakanin zuciyar wannan da zuciyar wannan kar ai mamaki ana samu tsakanin aboki da aboki ana iya samu tsakanin dan uwa da dan uwa ana iya samu tsakanin miji da mata ana iya samu tsakanin duk ko ina ana Allah yana iya sawa wani miji da mata in suka shaku kowa ɗan wanda ya zage shi ita ‘yan wanda ta zage shi ta ce ta koma baiwar miji shi ‘yan wanda su zage shi a ce an shanye shi ko Allah ne haƙa su ba yadda za a wannan aboki da aboki da ce ai asiri ya mashi ba abin da yake iya a duniya ya ba shi umarni ba wani asiri kawai haka Allah ya haɗa zukatansu eh kaga kenan haɗuwar zukata ko shakuwa wata alfarma ce da Allah madaukakin sarki ke yawa musulmi in an ga mutane sun shaku sun fahimci junansu kar a yi ƙoƙarin raba su a bar su a yi musu addu'a Allah ya sa alkhairi ce cikin haɗuwarsu da shakuwarsu حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك أنا عبد الله بن عون عن عمر بن إسحاق قال كنا نتحدث منا تتونا وأزوتي إن أول ما يرفع من الناس farkon abin da za a fara janyewa a cikin mutane al'ulfa ita ce wannan shakuwa idan alkiyama ta fara tafowa ƙarshe abinda za a fara janyewa ita ce shakuwa tsakanin mutane wataƙil kamar mun fara shigowa zamani in ka kalli iyayenmu da kakanninmu za ka ga in aka ce da wane da wane sun shaku sai ka ɗauka ‘yan uwa ne in gari ya waye in ɗaya bai ga ɗaya ba zama lafiya dole sai ya je gidansa wataƙilin ya je gidansa suka yi hira suka yi wani ɗin hira ko wannan gidansa kuma sabuwar hira za a yi shakuwar ta kai ba yadda za a yi minti biyar minti talatin a hirin bai gama tsunsa a zauna lafiya kalau amma zan kasa mutane farkon abin da ake sai ce mai yake ubana ne eh to me kuma kaga kenan duk wannan sabon bai da wani muhimmanci bai da wata daraja to wannan zarewa ake daga cikin al'ummar musulmi sai zaman to rayuwar kawai ana yin ta ne dan maslaha ina da amfani da kai za mu zauna ba ni da amfani da kai za a ba ni lokacin da kake samun kuɗi kake walwalawa za ka ji mutane tabbas kamar ka fi iyayensu duk abin da ka faɗa za ka ga an amsa maka lafiya kalau amma da kawaye gari babu kwandala a hannunka sai ka nemo duk ina wannan mutanen suke kowa tafi gida ubangi ko Allah sa gida iyayen nasu masu ko ba Allah sa kowa gida uban nasu ma da daɗi sun kada wajen wata maslahar haɗewa eh waye nasa tauraron yake walƙiya har nan wajen za su sake shi ma idan nasa ya bishi har wani wajen za su juya na'am na'am na'am haka yake duk inda 'yan siyasa suke haka suke sun kule ma ga ciyamomi na lokal gama su muka fi rayuwa da su kullum da kullum duk wanda yake kan kujerar za a kofar gidansa dam da sati amma ina ma zamanin sojoji ne da an yi announcement cewa an ruhe eh o waye waye waye ga yana ahiya by abolish ana fadar wannan da safe ka zo ga tada sharat kamar an yi shara in an saba cika kofar gidansa karfe 7 karfe 10 zai dinga ga kowa ya kama gabansa ba abin da za ka yi musu to wannan sabon yi ake cirewa daga cikin al'umma ya zama to kawai dan duniya mutane suke rayuwa akwai hadari mu neman rayuwar mu mai da rayuwar mu dan duniya mu mai da rayuwar mu dan Allah in za mu yi sabo mu shaku da juna mu bawa juna amana mu zauna dan Allah to ya zama to Allah ne ya hada shi yasa aka yi alƙawari a ranar gobe alkiyama wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa ala zalika ko kuma alaihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam daga wanda za a sa a inuwar arashi akwai mutane biyu da suka hadu dan Allah ni da kai me ya hada mu me ya shakuwar mu me ya zaman mu Allah ne ya hada mu dan ka fahimci addini na fahimci addini kana son sunna ina son sunna kana mutunta dalili ina mutunta dalili kana mutunta a wannan dokokin musulunci ina mutunta dokokin musulunci wannan shine shakuwar mu da juna in ka ga mun saba to dokar Allah ka karya nan din da zamu rabu kaga kenan mun haɗu dan Allah mun rabu dan Allah kai ka ja nan ni na ja nan ni ina ga wannan inda nake shine gaskiya kai iyaka fahimtar ka inda kake ita ce gaskiya ce to ni na tsaya akan gaskiya ta kai ka tsaya akan gaskiyarka dole za a rabu to idan wannan ne ya tsaga mutane fahimta ce ta addini kai ga inda kake kai ga inda kake duka aka ce sakamakon al'arshin Allah madaukakin sarki shi yasa musulunci akwai azarma a ciki Allah bai yi mu da fahimta iri ɗaya ba matsawar gaskiya ake ba za a taɓa zama da fahimta iri ɗaya ba da haka za ka iya ganin ahalus suna za su iya cin kansu za su iya saɓa wa junansu wannan ya ja tunga a nan wannan ya ja tunga a nan kowa yana ganin iyaka fahimtar sa in dai ba a sa san rai ba kowa dan Allah ya tsaya to kowa na da lada a wajen Allah madaukakin sarki dama me ya hada mu sunna ce ta hada mu me ya raba mu fahimta ce akan sunna ta raba mu babu laifi akan wannan tunda manzon Allah ya ce za a iya haduwa za a iya rabuwa abinda ake kallo shine me zuciyarka lokacin haduwar me zuciyarka lokacin rabuwa din in Allah ne lokacin haduwa kana da lada idan Allah ne lokacin rabuwa kana da rada Allah madaukakin sarki ya samu kiyaye to dai farkon abin da za a fara cewa cikin al'umma shine wannan shakuwar da sabo Allah bar mana shakuwa da sabo kuma ka bi ta fa ba har iyaka abokai ba ba iyaka aminai ba ba iyaka makwabta ba wani lokacin har tsakanin gidan aure wannan shakuwar ta Allah da Annabi kamar an cire yawancin mata suna zaune ne da mun dan maslaha su ma mijinsu idan yana walwalawa za a zauna lafiya kalau in yayi tsawa ko kuda da tashi a gidan eh kuda ma wallahi ya san an yi tsawa a gidan ko mahe ya lafa amma da an ce yayi ritaya ko wannan maslahar ta kare sai ka ji matan su ma karkar sun tsaya idan su yana fada suna fada suna tayo me ka sake ni ma eh saboda ta kalli hima maslahar ta kawai kamar ta kare ba ta da bata da haya wahalar rayuwa a sake ta ita ma ta koma ta sake zaurci wata killa ma da suke shigo a gidanka akwai wanda ya mata akwai wanda tana ganin san da suke akwai wanda kaza saboda haka tana fita tana ganin akwai inda za ta je sai ga hatta auren shi ma wannan shakuwar ta Allah da take cikin auren kamar cire ta ake yasa zamanin ka kalle shi fa tinkara hadari miki Allah madaukakin sarki ya tsare mu babul muzah na na'am asari ne tun daga shi nan wannan wa yake da suna Abdullahi ibn Aun ibn Umair an ibn Ishaq a junan su ne suke tattaunawa su tabi'ai abinda suka fara kalla tun daga mu'amalar zamaninsu sai suke jin tsoron fa kamar wannan shakuwar kamar cire ta ake tun ga kalli zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yadda za a yi rana ta fito ta faɗi manzon Allah ba sa da sai na Abubakar ba ba yadda za a yi rana ta faɗi Abubakar ba sa da Umar ba ko Umar ba sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dole ne kawai rana ta fito sun haɗu kuma suka zo suna manni da juna wannan yana damu wannan yana bayan sa wannan hagu shi wannan yana gaban manzon Allah haka kawai rayuwar take kullun da kullun dole ana haɗe kai hatta hijira ta akai abubakar karkai hijira tsaya mu tafi tare da kai saniyat nani idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana da aka zo manzon Allah ya bada labari mutane suka yi kamar za su karyata shi yace in kun karyata yace na rantse da Allah da Umar da Abubakar sun gaskata saboda kawai ya san shakuwarsu da shi ko da ba a matsayin addini ba ne ba ko da ba a matsayin annabi ba ne wallahi za su gaskata shi akan abin da ya bada labari irin wannan shakuwar sai ta bai suke ganin a zamanin su kamar ta fara karfi sa suka ce muna jin tsoron abin da za a fara cirewa cikin al'umma shine wannan shakuwa to kuma in ana tafiya kullum abin ƙara ƙasa yake amma shi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗa za a cire a cikin al'umma ta abin da za a fara cire a cikin al'umma ta ita ce amana amana za a nema a rasa yanzu yau za a ba mutum ofis a ba shi ƙura'ani ya rantse a raka ya shiga ofis ɗin yana shiga kuɗi zai fara sata a ofis kuma duka abinda aka aji masa amina a ofis ɗin menene amanaci ya rantse da Allah ba kaza ba kaza kazan zai ya rantse da Allah kiyaye kaza da kaza hakan zai a cikin ofis ɗin wataƙil haɗuwa za ku yi ku yi ƙungiya ku haɗa kuɗi wannan shugaban ƙungiyar tsamat ya ɗauki kuɗin ya ku nemi ku rasa hikinan ƙungiyar ta mutu eh sai a yi ƙungiya ku ɗari za ku yi ta amma ga kawai da ciyaman da sakatare da ma'aji sa haɗe kansu kut kut kut kut kut kut in suka kwantar da ku hikenan sai dai a wata sabuwar ƙungiyar ta mutu babu amana sun sai da ku wannan wani abu za a ce aka yi kaza a yi kaza sai kun hada kudin kawai tsafi a nema tsakanin ƙarya da gaskiya idan abin yake babu kuma daga cikin rushewar amanar shine a dora mutum a gurbin da bai dace ba musamman yanzu zamani na siyasa shine hadarin da muke ciki wata kalin kada ga ciyaman nan karamar hukuma ya ga bai dace zaman to ciyaman nan karamar hukuma ba wannan ita ce alama ta cin amana wata kil kawunsulan ku bai dace da kawunsula ba cin amana ce wataƙil ɗan majalisanku bai dace da ɗan majalisa ba in bai dace ba nake magana ba sun amana ce wataƙil wakilinku a wajen dattawa ko a wajen wakilai wataƙil bai dace ba sun amana ce an ce majalisa ce ta dattawa idan yaro ya ji akwai matsala a ciki ya kamata majalisa ta dattawa a ce ka goge a harkar aikin gwamnati ka goge a kasuwanci ka goge a cuɗayya kai hatta hulɗar ƙasa da ƙasa ka santa to idan ka zo majalisar dattawa sai a ga aiki na dattawa amma yanzu ka fito da digiri ɗinka ɗan shekara talatin da ‘yan saura kawai da kuɗi a gidanku a bazawa mutane a riƙa fosta sai a ce maka kai ɗan majalisar dattawa ne isa ga ɗan majalisar dattawa yana rawa da jajayen kaya wani da gaske ɗan majalisar dawa tana tura daga mota akwai furfuna a ciki ba da taku a ciki a yanzu dattici ko ba laifin shi aka ce an kama shi ‘ya'yansa ka gani ya duro daga mota ba da taku a ciki inda dattako an yadda duk abin da aka tattauna za a fahimci juna a cikin shi to irin wani akwai al'amari na cin amana dan majalisar wakilai dokoki suke sai aka yi mutumin da bai san dokar ba bai ma san mai dokokin kasar ba in ya je mai zai wakilci kasan shi me zai meka ayi dokar akan shi in aka ji akwai cin amana a cikin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye mata sa'a yaushe ne alkiyama manzon Allah ya ci gaba da jawabin shi da ya kare yake cewa ina mai tambayar alkiyamar yace gani sai manzo Allah yake ce masa in kana so ka gane alkiyama ta kusa idza duyyatil amanatu fantazir as in an wulakanta amana to ka jira alkiyama ya mutumin ya shure ce to ma idaatuha menene wulakantar da amanar sai ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi in aka ba da jagoranci aka maida al'amarin shugabanci a hannun waɗanda ba su dace ba da kawai ka jirayi alkiyama lokacin ta yayi to yaga yanzu duk abin da za a yi alfarmaci common education secretary kai common messenger a office sai ga kowa yana tunanin me connection din shi da an samu bekan sai ga ta ni ina da dan majalisa kai kana da sanata kai kana da chairman ni ina da gwamna ni ina da commissioner kowa sai ga yana kokarin wa zai kamo matsala ta faru in an ta ana da bukatar principal cha za a yi headmaster cha za a yi dai yanzu kowane mukami ta ake kama sofa bai da ba maki an yi ta akan shi kuma kowane waye ya fi karfin tasiri ne za a kalla a bada wannan mukami to idan aka karbi karfin tasiri na siyasa aka baka watakil abin da ake so ai ba za ka iya akwai cin amana a ciki watakil cin amana ce sai ka je primary school a ce malami zo ka rubuta sunanka ba zai iya ba zo ka rubuta a b c d e f g ko a ba ta da e faga ha ba zai iya rubuta ba kuma malamin makaranta ne saboda Allah ba cin amana ko akwai cin amana a cikin to yasa ga kalla kowanne bangare in ka kalla dan amanar ya higa cikin ta in ka shigo cikin kasuwa in kasuwa ba su fuskanci ina kasuwar ta sa a gaba ba abin da yake da akwai akwai jari a gidansu baban sa ya bashi miliyoyi kawai ya higa kasuwa da abin da ya dace da abin da bai dace ba haka za a cikin kasuwa duk akwai cin amana a ciki to ko ina ga kalla hin abin da manzo Allah ya amana za a fara cirewa to Allah dai madaukakin sarwa kin ba mai ikon kiyayewa kai da duk inda ka samu kanka yi kokarin tsayawa tsakani da Allah kai iyaka karfinka ittaqillaha haqqa tuqati ka ji tsoron Allah iyaka abinda zaka iya abinda yafi karfinka Allah ya baka uzuri tun kanka ne ma Allah ya sa mu dace babul muzah na'am asali ne da muka karanta magana ce ta tabi'ai a junan su amma dai zahirin rayuwa haka yake nunawa babul muzah babin da yake magana akan warki ko akan tsokana ko zolaya ko wasa dai ko wannan shine abin da babu zai halartar da mu ya kamata tsakanin aboki da aboki ake yan tsokana haka ake yan wasanni ake dan wargi shi ne abinda babin ya zo karantarwa hakan ya halatta ko bai halatta ba ya ce haddasana musaddadun kala haddasana ismailu kala haddasana ayyub an abi qilaba an anas bin malik kala atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala ba'd nisa'ihi wa ma'ahunna ummu sulaimin ko ummu sulaimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je wajen bangaren waɗansu matansa wa ma'ahunna ummu sulaimi a tare da su akwai ummu sulaim babar anas dan malik kenan ko ita kuma yar uwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha fada tana daga cikin matan da manzon Allah ke kai ziyara gidansu gidanta kuma idan yana da buƙatar yayi bacci ya huta yana daga cikin gidajen da yake tafiya yayi bacci ya huta ba tare da an san ma ina ya tafi ba yana zuwa gidan ummu sulaimi to manzon Allah ya ji wani bangaren na matan shi akwai ummu sulaimi fa qala sai yake cewa ya an jasha kai an jasha ruwaidan bi asannu sauƙaƙa bil ƙawarir yadda kake kore gilasan nan namu da mu yi magana akan menene gilasai ɗin ko shi watakil halin tafiya ake to akwai wani mutum kamar bara ne ko bawa ana ce da shi an jashi in yana tafiya akan ayari an ce idan yana rera waka to kusan kowa sai ya saurara mashi za ka ji in za ku yi tafiyar kilomita ɗari wani lokacin kuka higa mota kuka zauna aka samu gwanin labari direba ya iya tuki a hankali ba wannan garajan wani yana muku labari kan ku an kare ga har kun inda kuka je ko yana murmushi yana annashuwa sai a sauka to hima an ji shi haka yake da an hada raƙuma an fara tafiya an ya fara rera waka sai ga su kansu raƙuman tafiyar da suke ta musamman ci su kansu suna jin daɗin waƙar da ake rera mahayansu suna jin daɗin waƙar da ake rerawa da wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli duk an dora irin darbuka din nan dan wannan dakunan da ake an sassa mata a ciki sai ya fara rera wannan waka sai ya ga kamar raƙuman suna tafiya da ta wuce kima sai da sai manzo Allah ya ce mashi ya an jasha rifqan ko ruwaidan bisannu a hankali ko ka rage sautin waƙarka ko ka daina yin waƙarka saboda raƙuma su yi tafiyar da ya kamata ruwaidan bisannu sauƙaƙa bil ƙawarir yadda kake jan waɗannan ‘yan mata ɗin. Alƙawarir shi ne mai a turanci ko a hausanci, kamar glass ko, ko fragile ko, za ga idan aka yi wani abu aka sa a paket a fragile ko, to in ka ɗora zai iya ɓallewa ko ya karye za ga a rubuta maka handle with care ko? To haka manzan Allah sallallahu Alaihi ya siffanta mata su ma. To manzan Allah ce bi su a hankali, wata ƙil idan raƙomai suka ja da gudu suna nan zugub zugub zugub ɗin. za su iya gajiya sai manzo Allah ce ruwaidan ja su a hankali da haka in wakar ka ce take sa raƙuma su ja da gudu bu wannan wakar ta ka sannu a hankali sai zaman to raƙuma sun yi tafiyar da ya kamata wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu suka ce a'a yana iya rera waka mai daɗi waka mai daɗi tana da tasiri a zuciyar 'yan mata haka tana da tasiri a zuciyar mata wataƙin lokacin da kake rera waka wata yace tana sha'awar wannan mai murya ko ba taba sanin shi ba ko ba taba ganin shi ba sau da yawa za ka ji a ce wani waƙi ya wani waƙa akan shuhura ko daga cikin abin da yake faɗa ya ma'amalanci sarakunan garin shi ko waƙarsa ko abin da yake faɗa a waƙar wai sa wata ta yi sha'awar sai ta gan shi gaba da gaba daga cikin abin da yake wahalar da shi a rayuwar shi in ta buƙaci ta gani dole ya an nemo ta zo ya ganta to idan waƙa tana fita mata suna jinta to akwai fitina a cikin wannan waka da haka mace tana gidanta yaka ta ce tana son mawaki wani kuma ko a gaban mijinta za ta iya faɗa ko tana kallon fiye ta ce kai tana son wannan aktan ko tana son wannan jarumin kuma a gaban mijinta za ta iya faɗa ba tare da ta ankara ba hau inda munin yake hima ba maki mijin a gaban ta sai yana son wannan jarumar to sai manzo Allah ya ce masa rifqan bil qawarid wannan tafiyar da muke akwai mata a cikin ta da haka yadda kake rera wannan wakar za ta iya tasiri a zukatan mata bu asan da haka taka birki tunda mata akwai mata a cikin wannan tafiyar a katse wannan wakar wasu abin da suka kalla kenan manzo Allah sallallahu alaihi ya kira su al qawarir suka ce zuciyar mata tana da saurin karaya eh wata kila yanzu da kadan wani abu na abin to sai ga duk sun fage da kuka dai da saganka kuma yadda suna jin tausayin ka Allah sarki wa an zalunce ni Allah sarki wa ko me musu sai ga kawai eh wannan to saurin karewar da ya sa manzo Allah hada su da me alqawaritun wannan ko kuma yanzu nan sun sa gaba gabas yanzu ne ga sun jo suna kallon yamma me ya faru ba wanda ya sani to saurin wannan juya ta su yasa manzon Allah ya linka ya siffata su da alqawarid sai ce musu rifqan bil qawarid to amma ita wannan kalmar da manzon Allah ya faɗa sauƙaƙa bil qawarid hada su da yadda gilasai akwai nau'i na sauƙaƙa zuciya ko dan mulaqafa a cikin ta ko dan nau'i na wasa a ciki ko babu a cikin ta shine sa Imam Bukhari ya koro hadisi din to masu halin gilasai ba a hannu ba a sannu gidan akwai gilasai yanzu ake lissafawa a wannan gurin kama da gilasan wannan mata ne gade ne yanzu kana matsa kana jin bas ko in ruwan zafi ka zuba da yawa yanzu nan ka ji bas in na sanyi yawa ka ji bas in ka ajiye ba da yawa ka ji ya fashi da haka sai manzon Allah ya hada su da wannan alƙawarin dan haka akwai nau'i na wasa akwai nau'i na soyayya wata kima ta ce to yanzu mu ne kuma mun zama kayan karo kenan ina abin da yake nufi ai da kawarin din kayan karo ko yanzu nan kana wasa ka ji bat ya kare sai manzon Allah ya sa su da mai alqawari qala abu kilaba ɗaya daga cikin marwatan hadisin sai ya ce fa takallama annabi sallallahu alaihi wa sallam bi kalimatin manzon Allah ya furta wata kalma ne cikin wannan hadisin law takallama biha ba'dukum da waninku ne ya faɗe ta la'ibtumuha anan da ya ce la'ubku la'ibtumuha alaihi da kun aibata mashi mutum ya siffanta matar shi da alkawarin ya siffanta matar shi da ƙarau sai ga ɗanta a wannan ya rena ma matar shi sai a ganta kamar wani arnanci arnanci yayi kamar wani sabo yayi ta ni ne yake gaya wa mutanen an ce mutanen bagadar ke ne yake gaya wa shi ne yake ce musu da a gurin ku ne mutum ya faɗa wa mata wannan da kun aibata masa wannan kalmar me yake ta me kici manzo Allah ya faɗa shi ne yake cewa sauqaka bil qawarir ya siffanta mata da alqawarir kayan karau ko kuma kayan biki asali yace ta ku aka ga yawa da kun aibata ina ji kuma dai sune muka wuce farko farkon hadisi su a gurin su irin waɗannan wasannin babu shine wata rana aje daga cikin su wani dan karamin kuskure shi da karan kansa ba bai fatawa ba yake ganin kawai kamar arnanci ya fita daga musulunci in ba ku manta ba ko ya zo wajen Allah dan Umar yake ce mashi kuntu ma'an najidati fa asabtu dhunuban la araha inna min al-kaba'ir yace da na kasance tare da annajidat masu ra'ayin khawarijanci yace sai wani laifi yace laifin da nayi ni a karan kaina ina ganin gingime man laifi ne da Allah baya gafartawa da haka yato ya samu Abdullah dan Umar yace ga aikin da na kambama ya zan yi Allah zai yafe min ko wuta zan shiga sai manzon Allah wallahi dan Umar yake ce mashi wani aikin da aikata aikar wani aiki ne mana baya cikin kaba'ir yace hunna tis'un ai manya manyan kaba'ir da manzo Allah mu ya ga mana baki da baki guda tara ne mu sai baya cikin hadisi inda ba amanta ba ko yanzu safa su akwai shirka ga Allah akwai gudu ranar yaki akwai saba ma iyaye akwai barna a cikin dakin Ka'aba abubuwa dai guda tara Allah da Umar ya karanta wannan mutum to amma saboda waɗannan mutanen da ya zauna sai yake ganin wannan saban da ya ma katon zunubi ne da Allah korafi bai dole ba zancan gafara a cikin shi to ne ke ta inda a irin ku ne a cikin ku ne aka faɗi wannan magana za ku kamar wani gingime mai laifi ne aka ɗauko aka ɗora to har yanzu kuma za ga haka al'amarin yake in ka samu mutum mai tsaurin ra'ayi a cikin addini sai ga abin da ba matsala ba sai mai da ka matsala abin da ba mai laifi bane sai mai da laifi da ya ƙarshe an yi tafiya an yi tafiya sai gane shi ne akan kuskure ai tun da manzon Allah ya ce addinin musulunci da sassauci duk abin da kai ka ji ka takura ba musulunci bane ba dole ba za a samu matsala a musulunci ba sai dai kai a samu matsala a gurinka amma in dai ka bi musulunci daidai da daidai to musulunci daidai yake da rayuwa Allah ya samu dace حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عدلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة قالوا صحابي سكتي يا رسول الله إنك تداعبنا كما فكان زولير كان منا واسني ma'ana suna kallon kamar wasannin nan kamar matsala ce ya babban malami da gimu da waye kuma sai ake wasanni haka har a kyakkyata dariya ko har a yi dariya a yi murmushi kamar muna wasa kala sai yace inni la aqulu illa haqqa yace amma duk wasan da nake muku ba zan faɗa ba sai abin da yake gaskiya wannan shine abin da ake da bukata lokacin da za ku yi wasanni ko ku yi zora ko ku yi raha a tsakaninku a iya fassara ta a kalmar raha ko to duk lokacin da za a yi raha a tsakaninku ka tabbatar duk abin da za ka faɗa gaskiya ne da haka inda gaskiya ka faɗa don an yi raha an yi murmushi an yi dariya wannan babu laifi malamai kuma suka ce babu laifi tsakanin abokai tsakanin yan uwa tsakanin miji da mata a irin wannan raha din babu laifi e kar a maida ta ne abubuwan yau da kullum kuma ko ina aka zauna kawai raha da wasa har ƙarya ta shigo har wargi ya shigo sai da zai zama to in kana da farjini kana da kima farjinin ya zube wannan shine abin da ba a so amma dan lokaci da lokaci ayi raha wannan babu laifi malamai lokacin da ibnu al-jawzi yake karantar da hadisi ibn al-jawzi an ce idan yana karatu in zo majalisin ka malami rufe littafin shi yake saboda tsoron yana zuwa da ya zauna malami yace to an tashi sai gobe me yasa ba zai iya hadisi ba saboda ibn al-jawzi ya zo majalisin wata kilba ma yake masa fentin da duniya ta daina ganin sa da martaba in ya rufe bai karantar ba hikenan ba an huta in ka tafi ma ci gaba malamai tsoron sa suke ji sosai an san ibn al-jawzi aiko wane ne na kamar tsoro kuke dai an san ibn al-jawzi ibn al-qayyim al-jawziya ni kaga ibn al-jawzi ne ce kai kuma ibn al-qayyim kake cewa ibn al-jawzi daban ibn al-qayyim al-jawziya daban da ibn al-jawzi ana jin tsoron shi malaman hadisi suna jin matakar tsoron shi amma saboda a nuna maka cewa ba a zama a siffa guda kawai kullum tsauri kullum tsanani kullum riko kyamkyam da addini kullum kai tunanin lahira a ba a san haka so ake dan wani lokaci dan wasa da dan wargi sai ya shiga sai maka labarin akhbarul hamqa wal mughaffalin littafi guda ya rubuta duka labarin ka karanta ko ne sai kai dariya wawaye da aka yi na duniya duk da safin na Hausa da ake maka wani mai ya zo an bashi kuɗi ya je kogi zai wuce ya ji kwadi suna nan kwa kwa din nan yake ta ƙarya ne tara ne su yana ce masa takwas ne ko da ran sai ya ɓaci ya watsa ya ce ga yanan ku kirga aka ji wace kun gama ku bani kayana kaga wannan duk a gurin sa aka samu irin waɗannan labaran ruka din nan za ka duk Hausa da yawa sun dauke labaran rukan sun fassara an saka su daidai ku a gurin littafa amma gurin Ibn Jawzi aka fara samu irin wannan labara saboda me yace ita rai tana da buƙatar hutu wani lokaci idan an yi an yi to a dan sako wani zance sai a huta a cikin ran shi a gurin sa ya bada labarin wani mutum da ake kiran shi Kufayl tsufa da yake ta hira yafi kowa rowa a duniya kuma yafi kowa kwaɗai yace wata rana suna zaune yara suka zo suka dame shi ka san to mutane idan yara suka dame suka musu wayo ko inda ku leka gidan wani ko ana kaza inda ku je suka tare da yake faruwa in ka kada sukan su da ka huta ana zaune sai ce musu ku je gidan wani misali kawai anan muna zaune ka ce inda ku je fada ana nan ana rabon kuɗi yara suka ce eh in suka fita a guje aka jima ya ga shiru ba su dawo ba shiru su dace kai ka aibar ni to kaga dai irin wannan labaran misali mu ma zuku sai zanga hannun duk kowa ya dan yi dariya a cikin masallacin da wani to haka aka sako shi to haka rayuwa take dole lokacin sai an yi wargi dole lokacin sai an yi raha amma dai abin da za a faɗa kar ka kirkiri labari kai ƙarya dan ka burge mutane in dai ka tabbatar ƙarya ce to kar ka faɗi wannan labari yasa manzon Allah ce da aka yi ma kana mana wasa kana mana wargi kana raha sai ce amma dai bana faɗar komai sai abin da ya zama to shine gaskiya ita ce ka'idar da ake so ka rike lokacin wargi da ra'a na'am haddathana sadaqatu qala akhbarana mu'tamir an habib abi muhammad an bakar ibn abdullah qala kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wa sallam yatabadahuna bil bitikh yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin zaka ga in suna wasa har ce fafeniya suke da burji ko da wata kankana ko da lemo a tsakaninsu wannan ya jefu wannan wannan a jefu wannan kamar yanzu lokacin za a gan aka yi fati ba na ce a yi fati ba ku za a ga wani lokacin a ɗauki kayan abincin a yaɓa wannan a yaɓa wannan ana ta dariya ana ta raha mutum da farar riga a yaɓa masa abu ba ya jin komai ya ce to sun wasu haɓar manzan Allah duk suna irin wannan idan dama ta kama wannan ya hale mu ya laƙa wannan wannan ya laƙa wannan a yi dariya a tahi duk suna yi ya taba da hula bilbitik ya ce fa'iza kanatil haƙa'iq amma idan maganar gaskiya ta zo idan maganar aƙida ta zo idan maganar musulunci ta zo ya ce kanuhumar rijal duk inda maza suke to su ne kaga lokacin da ake nuna 'yan mazantakar gurinta daban lokacin da ake wasa a ɗaukewa juna damuwa gurin shi da komai ka ajiye shi gun da ya dace wani shine adalci a cikin rayuwa dan haka kira abinda malamai suke nufi lokacin da kake wargi kake wasa to karka manta kuma aikin da yake kanka idan malami ne karka manta kai malami ne idan shugaba ne karka manta kai shugaba ne idan saraki ne karka manta kai saraki ne idan kana da buƙatar wa'azi a gurin karka ki yin wa'azi idan an yi barna dan ana wasa da dariya karka manta da an zo kana da barna ba taran shine abin da yake ce maka fa idza kanatil haqa'iq fanhumur rijal in magana gaskiya ta zo su ne mazaji da haka yanzu ta matar idan ka saki zu fuskarka aka yi wasa aka yi wasa ya tafi maka wata barnar in ka ɗaga kafa to gobe za ta ƙara in ka ɗaga kafa gobe za ta ƙara hinki ne ka nemi control na gidan sai ka rasu to duk abin da ake karkabar a haura haƙƙin Allah madaukakin sarki ka shiru duk wasan da ake da an haura a garan ka ya ɓaci sai aka yi faɗa a lokacin sai a gane cewa kenan wasa daban haƙƙin Allah madaukakin sarki daban wargi daban wajen musulunci ma daban Allah ya sa mu kiyaye حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم wani lokaci Aisha sai ta yi wasa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma da irin wannan wargin da wasan sai ta yi ɗan zolaya haka faƙalat ummuha sai babata ta ce ya rasulullah abin sai ba ta mamaki ya ni babanki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ki samu wata damar zolaya sai ta ce ya rasulullah ba'd ru'abati hadha al-hayy irin wasan waɗannan mutanen ne min kinana wata kabila ta kinana ko yace yanzu irin wasan mutanen kinana ne har a gidanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ganin abin da bai dace ba qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da ita bal ba'd muzahina ko mazahina wannan ai irin wasan mu ne mu musulmi wannan abin da ta faɗa babu laifi ba mutanen kina da bane suke mu ma musulmi muna irin wannan wasan a tsakanin mu mu ne muke yi hadal hayy wannan unguwar ta musulmi wannan abin da Aisha ta irin wasan mu ne babu laifi a dan yi wasa babu laifi a dan yi zolaya babu laifi a yi wargi wannan babu laifi ba komai insha Allah ta'ala akan yi wagi da yawa akan yi abin nan zolaya amma ya zamanto akan gaskiya za a yi ta ko karfe goma sha ɗaya da minti hamsin da bakwai talatin da ɗaya ga watan disamba 2018 mutum zai shiga gidan sai sai muku in allah da na shiga gida ba zan ƙara fitowa ba sai wata shekara ai warki ne ko to zai fito sai wata minti uku yake bukata ya kawai shiga wata shekara sai ka je mutane sun fara tsanani wata shekara to me zai ya zai da sallah ya zai kaza lokacin da za ka gano sai gane ai kamar zonar ka aka yi ko tsokanar ka aka yi to irin wannan babu laifi kuma gaskiya ce abin da ka faɗa to shine babu laifi ai wasa dan an yi kara ce a wannan wasan arna ne wannan wasan kiristoci ne musulmai ma suna irin waɗannan wasannin matsawar akwai gaskiya a cikin abin da aka faɗa afirkul kuma shi an ce ma musulmi gaba ɗaya ke tsokala a cikin afirkul kuma shi akwai tsoratarwa kuma akwai faɗin ƙarya a cikin shi da haka duk wasan da zai zo a tsoratar da musulmi ba a buƙatar shi duk wasan da zai zo a yi izgilanci ga mutum ba a shi san inda aya ce ta ce la sar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna da haka in za a samu tsokala da cin zarafi da wulakanta mutum ba a yi idan za a samu tsorata musulmi ba a yi a cikin wannan wasan idan za a samu ƙarya ba a yi kuma duka afurfur ya tara irin waɗannan wasanni din ko a gaya maka zance zuciyarka ta sare sai an ƙara ya ce maka afirkul ko an mai da kai wawa ne to bai dace a musulmi wannan wasan na wawanci ba حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله wani mutum ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon manzon Allah ya bashi abun hawa tafiya ce mai tsawo a gaban shi yana ganin ba zai iya ta ba sai da abun hawa sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana so a agaza masa abin da zai taka ya hau to yanzu misali mutum ya zo ce maka da Allah so nake in je Lagos a taimaka min da abin hawa me kake nufi na tambayar ka a ka taimaka mai da abin hawa mota ko ka dubo ta rubabbiyar akoru kura da take zaune ka ce masa dauki in za ka bashi aro a cikin motocinka ka duba falleliya giredi mai sabbin tayoyi lafiyayya mai sabon juyi ka bashi haka yake sare a ran shi ko da aka da wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon sa abun hawa abin da yake bukata a duba katan amala katan raƙumi a bashi wanda zai daki hanya ya kanya wani raƙon bai gaji ba shi yake da bukata faqala sai manzon Allah ya ce ana hamiluka zan dora ka ala waladinaka akan dan raƙuma sai da so kake kai dogon tafiya zan baka dan raƙuma qala sai wani mutum ya ce ya rasulullah sai ya ce ya manzo Allah wa ma asna'u bi waladina haka ce ni ko me zai da dan raƙuma ni tsarki ce maka doguwar tafiya me zai da dan raƙuma na'am fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce mashi wa hal talidul iblu ko wa hal talidul ibla illa nuq akwai abin da ke aihuwar raƙumi ko amala in ba ɗan raƙuma raƙuma ba kaga shi da aka ce masa ɗan raƙuma dan rako bi ai dan rako ma ko sai dauka dan miti haka za a duba dan tayi a bai da zai ta wahala da shi to ai zan game man da kake nema ta aibe ni rako ta tashi to kaga abin da aka faɗa gaskiya ne a ciki wannan mutumin har ya ji kamar abin da yazo nema bai samu ba ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi gaskiya ne to irin waɗannan wasannin babu laifi a yi su matsawar akwai gaskiya ba tsora mutum tsorata mutum ba cin zarafi bacin mutunci nau'i na wasa ne da za a yi a yi raha a yi wasanni Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace na'am kafin kiran sallah wannan yake cewa ga wasu tambayoyi da aka mai komun Allah ya ƙara wa malam lafiya amin tambaya ta ita ce mun kasance muna tare da waɗanda ba musulmi ba kuma idan sun zo sukan ce assalamu alaikum shin ya halatta mu amsa musu an ce idan arna suka fara yi muku sallama abin da ya dace kawai a ce wa alaikum ko shikenan kai shuru ita ce amsa wasu amma ba a maimaita wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tare da cewa akwai kaɗan daga cikin waɗansu malamai da sun saba wa ra'ayin jahur sun ce in an maida addu'a ce wata kila Allah ya karba ya musu rahamar ya ba su damar karbar addinin musulunci amma dai ba a bude musu sallama kuma idan an yi sallama ba an samu irin amso da ake wa musulmi malam shin ana fidda wa gwal zakka ana fidda wa gwal zakka ai shine zinare ko duk wanda take da zinare ana fidda mai zakka ina ji ma na taba yin magana ai mai kama da wannan a gurin ko bare da gaske duk wacce take da gwal sarka ta gwal ko dan kunne na gwal ko ɗan kunne ko zobe ko awarwaro matsawar wannan awarwaron yana jan kuɗi mai yawa a cikin kayan adanta kuma ba ta da kuɗin da suke fidda zakka to wannan gwallin inda ya kai zakka da abin da take da akwai wajibi zai ta hada ta fidda musu zakka abin da take da akwai dubu ɗari uku ne duka hine bankin ta hine jarin ta hine kuɗin ta hine komanta kuma ga wani gwal nan ya kai miliyan ɗaya da wani abu a cikin akwati to idan shekara ta yi ta ce miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da nake da akwai a banki ina da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kenan ne ta fidda musu ba in ta ji ba daɗi ta saida ta sa kuɗin a yi jari eh wani ya cuce ta wani ya bugi hancinta wani ya ci riba wani ya samu alheri a dalilin haka musulunci yake so dan ba al'amar madaukakin sarki baya so li Allah menene ya kuna dulatan bainal aghniya uminku ba a so ko dukiya a ce a tsakanin masu kuɗi take zaga su kaɗai so ake a fasa idan ka hudo kuɗi ka baza shi aka higa kasuwa wanda zai saya yana da akwai yaran da za su raka shi yana da akwai wanda za su auna mashi suna da akwai wanda za su yi dako su dora a mota sun samu wani abu wanda za su ɗauka a mota su kai suna da wani abu wanda za su sauke lokacin da ka juya sai ga kawai mutum nawa ne za su ci abinci sai ga kowace gaba wajen mutum uku hudu za su ci abinci to a dalilin ka kai kaɗai ga wajen mutum goma ko sha biyar sun ci abinci yasa aka ce to in ka dunkula dukiya ka ajiye ta ba wani abu da kake jiwa da kake amfana to dole sai ka biya zakka a cikin wannan dukiya din malam kamar kire a menene kirkirarrun labarai da ake rubutawa domin nishadantarwa shin mutum zai iya karantawa na'am kamar labaran yan rubutun hausa ko sun shehu a shehu jaha akwai shi a zahiri eh shehu jaha akwai shi kuma cikakken malami ne na addinin musulunci na sunna akwai tarihinsa a cikin siyaru a alamin nubala eh wasu malaman ma sun yi rubutu suna ganin yana daga cikin mutanen da za su yi hisabi da mutane a gaban Allah madaukakin sarki ranar gobe alkiyama an dora masa aksar min ba ta hammal an yi kirkiri labarai da yawa an tura mashi kamar labarin bahaushe ne da bafulatani duk labarin da aka kirkiri a ce wani bafulatani wani bafulatani to shi ma haka shehu jaha aka yi mishi akwai a zahiri to amma labaran shehu jaha din wani abin kirkira ne wani abin labarai ne wallahu ta'ala alim zai iya faduwa wajen wannan abin na ɗebe kewa ba zai iya faduwa ba wallahu ta'ala alam shi dai abin da ya dace duk inda ƙarya take kar musulmi ya sa kansa a ciki wajen kirkirarta da yada ta Allah ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin